الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قد ذكرى لي كدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 27 ga watan safar shekara 1445 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan amma na sha uku ga watan satumba shekara ta 2023 miladiya don ba manta ba mun tsaya darasi na sha biyu ko darasi na nawa darasi na biyar ne za mu tashi darasi na shida shafi na sha uku babu ma ya kone idan labisa sauƙau hadisi ne lamba ta sha uku babin da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya tashi sa kayansa ko da yake kamar da muke ta faɗa wannan littafi yana magana ne akan rayuwa annabi alaihi salatu wassalam idan ka san ya annabi yake rayuwa to ka huta kun ga har wannan irin hayaniya da ake ta yanzu ta karshen zamani da social media in ka bibi rayuwa annabi alaihi salatu wasalam za ka zauna lafiya ba wani abu da zai ruɗa ka ba za ka shiga ruɗi ba domin ka shiga rayuwa mai daɗi kuma ka san ya ake jin ta wanda yake da haja abin siyarwa mai kyau za ka ga sau da yawa ba ma ya kalla wallahi ba sai kai talla ba domin kowa ya san authentic abu ingantacce wata rana ta ba ku misali wata rana labari wata rana na ji kurin da kunne na na ji wata dattijuwa ina ji gurin masu da ta gai ta zo take da Allah addu'a littafin addu'o'i take so sai ne shago yake so har ya biya sai take wanda annabi ka yi tsohuwa ce sosai kawai abin da take mar wanda annabi ka yi sai ce jiran ba ta ajiya yi ta ɗijuwa sosai a hankali take tafiya amma wallahi abin da ta gaya mata ke har ya jiya ta ce wannan annabu bai yi shi ke nan a ga yi sunan musulun ta zo ne ba yawwa saboda haka wannan shi ne ko da yaushe ƙoƙari za ka yi kankana ba wa mutum ingantacce abin ka kawo man bara kyau ba ba zai karba ba sai ka gaya ma bai da kyau ba kawai yi ƙoƙari ka ba shi ingantaccen shi ke nan daga lokacin da yaro ya zo yana ta wasa da wani abu da zai ci cikin da shi sai ka ɗauko wani abu mai daɗi ka baki ba sai ka ce wallahi ba zai ma kuka ba zai karɓa cikin yarda Allah cikin annajuwa da nishaɗi ya shiga harkarta to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da musamman a wannan yanzu da yan social media suka yi yawa da a ce da yawa malamai za su riƙi wannan hanyar kawai ka karantar da ingantaccen abu ka kyale mutane ka huta ba sai ka gaya wa mutane cewa kaza bai da kyau ba shikenan rayuwa annabi alaihi salatu wassalam gaba ɗayanta cike take da abubuwa ingantattu abubuwan da annabi ya faɗa ko yayi a rayuwarsa har ka mutu ba za ka gama da su ba authentic ba wanda aka ma kirkiro ba har ka mutu ingantattun ba za ka gama da su ba saboda haka ko da yaje ina yin bada ina yawan jan hankalin mu akan irin wannan ni kokari mu ga mun sa rayuwa annabi a cikin jikin mu za ka zauna lafiya kuma wasu abubuwa ba za su ruɗa ka ba yadda ake da ruɗi dama duniya ba za ta tashi ba sai abubuwa ruɗi kin jigo ku sai ga ana tabar da mutane kalkorati bainar sibiyan kamar bal a hannun yara kai ba za a girgiza ka ba wallahi kuma wata kila wanda suke girgiza mutanen sun fi ka ilimi mai yawa amma ka fi su fahimta domin fahimtar ilimi bai wace haka annabi ya faɗa hadisin Muawiya ko hadisin Bukhari da Muslim cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu ba yu'allimuhu fi din ba yufaqihu fi din sai baka fahimta domin alfiqhu alfahamu shine alfiqhu saboda haka wannan shine amma kun san abin da yake taimaka wannan Allah ya dubu zuciya kai ga da gaskiya kake so kake gaskiya kake nema to wallahi ba za a yi nisa ba za ka an baka haske amma idan ilimi kake dan musu da hayaniya da kan a sani ko to za ka ga ka tara ilimin mai yawa kuma kana nan a dinkufe amma ko da yake zuciyarka shi sa magabata juran da za su fito tafiya nemo ilimi ko karantarwa ko nemo ilimin ko sai sun zai a so sun jaddada niyyar cewa ya kamata niyyar mu ta zama mai kyau sai ga wallahi ilimin ka bai da yawa amma kuma albarkar tana da yawa wannan shine kuma ita ake nema to wannan shine abin da yake faɗa kamar yadda na faɗa a baya muna karanto wayannan ne don mu apply din su duk abin da ya zama ingantacce ka tashi a rayuwarka domin sai Imam Ahmad abin da ya janyo kenan mun bada misali Imam Ahmad bin Hanbal duk wata sunna annabi da ya sani ba wanda bai taba aiki da ita ba banda guda daya duk wata sunna annabi in dai ya san ta ya aiki da ita ko ga abin da ake kiransa Imam Ahlus Sunna ko haka ake kiransa imamu ahlus sunna abu ɗaya ne bai taba aiki da shi ba shine yin aikin haji akan abun hawa amma duk abin da ya karanta sai da ya aiki to saboda haka wannan yana taimaka kuma an ce abin da ya fara fito da shi shine wata sunna annabi da ya fara tabbakawa dan sai da ya mafarki wata rana an tafi cikin ayari cikin ayar gugun mutane ana zuwa ruwa sun sha rana kawai ga ruwa za a shiga a yi wanka shi ma yana bukatar yi wankan sai kowa yana tuba kayan yace ina annabi ya ce duk wanda ya zo irin wannan ruwan kada ya tuɓe kayan sa ya tsirara sai ya shiga da kwarjallan da duk sauran kowa ya yi ya ciki ya yi sa daga shi kawai an ciccire riga shi kuma haka samfe ya ci da ya zo ya kwanta bacci sai ya ga wani bawan Allah akan doki yana cewa albijirinka ya kai abu abdallah saboda koyi da kai da sunna annabi alaihi salatu wasalam Allah ya gafarta maka sannan kuma Allah zai sa wa iliminka albarka da zai tsaho da mutanen baya ma za su gambe ga shi har yanzu muna magana har maza ba ce ta ambaliya to wayannan abubuwan su ake bukata jama'a kai da muke yawan faɗa yanzu ba ilimi ne babu ba akwai su amma yawanci ba albarka gaskiya babu to wannan shine abin da yake gaya mana abin da za a faɗa idan mutum ya zo sanya idan labisa tawbahu idan zai sanya tufafin da yake addu'a ko hadisi ne sha hudu قال حدثنا عبد الله بن احمد بن مورا قال حدثنا نصر نصر بن علي قال حدثنا يحيى بن راشد عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ مالك ابن السني yace malamin sa Abdullahi bin Ahmad bin Mura ya karanta da shi kuma malamin sa Nasr bin Ali ya karanta da shi shi kuma malamin sa Yahya bin Raifid ya karanta da shi shi kuma malamin sa Jurairi ya karanta da shi shi kuma daga Ali Nazara shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri babban sahabban Annabi alaihi salatu wasalam Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ina cikin mutum bakwai da suke muktiruna min al-ruwat رضي الله عنه الله يكرى مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لله أن بكرا دعين الله ثبت أجريه كان إذا إذا لبيس ثوبا النبي أكثر في إذا لي سنة تفاتي سماه قميصا sai kira shi da sunansa na riga in riga ce ce alhamdulillah nabi hadal sam kasani hadal kamis na gode ubangijin da ya tubatar da ni wannan rigar sai ya faɗa sai ya faɗi sunanta aw rida'an ko alhamdulillah alladhi katani hadha rida na gode wa ubangijin da ya tibatar da ni wannan bayakun aw imamatan alhamdulillah alladhi katani hadhihi al-imama na gode wa ubangijin da ya tibatar da ni wannan rawanin haka annabi yake faɗa ya kuli yana faɗa an gane ko sai ya kama sunan abin shi yasa za ku ga ainihin musulun da ya zo a ta dabba an kashe ko rago ko kuma abin hawa shi ma za ka yi ma addu'a ka dafa shi ka yi addu'a hata abin hawanka da kafiya kai hata wayarka waya da kafiya sabuwa za ka yi mata addu'a to sai ce Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lahu zaka faɗi wannan cewa Allahumma ya ubangiji inni ni as'aluka min khairi ina roƙonka alkhairin wannan tufafin wannan rigar wannan motar wannan babur din wa khairi ma huwa lahu da alkhairin da yake tare da ni wa a'udhu bika min sharri ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga sharrin wannan abun hawan ko wannan rigar an gane ko wa sharri ma huwa lahu da kuma sharrin da yake tare da ita dan ko riga ce wata ran sharrin da muka yawa ta kana sa za ka tintibe ka fadi aka yi da kyau ko garin miƙewa kawai wata kusa ka riko ta ta yaga ta ta baya amma ka roki alkhairi da sharrin da tuki Allah ya tsare ka daga wani abu da zai iya faruwa wannan hadisi ingantacce ne Abu Dawud ya kawo shi a cikin kitabul libas haka Imam Tirmidhi shi ma ya kawo a kitabul libas Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisi kamar yadda za ku gani a kasa sai yake nau'un akhar wani nau'in daban قال حدثنا أحمد أحمد بن محمد ابن عثمان الرازي بمصر قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي محمد الجرمي قال حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شيخ شيخ مالك ابن السني yace malamin sa Ahmad ibn Muhammad bin Uthman ne Uthman al-Razi a Masar ya karanta da shi a garin Egypt shi kuma yace malamin sa Abu Zur'at al-Razi shi ma ya karanta da shi shi ma malamin sa Sa'id bin Muhammad al-Jarmi ya karanta da shi shi ma malamin sa Qasim bin Malik al-Muzanni shi ma ya karanta da shi sannan shi ma malamin sa Abu Mas'ud al-Jariri ya karanta da shi daga Abi Nabra daga Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kale yake kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da an ce Allah tabbata a gare shi yake inna rajula hakika mutum la yamta'u thawba bi dinar zai iya tafiya a lokacin ya siyo tufafi da dinari daya kamar yanzu a ce ya siyo na dubu goma ko dubu biyar ko dubu shida misali ya biyo da dinari dai au bi nisbi dinari ko da rabin sa fa yalbasuhu yasa bama ya bulugo ka abai zaka ga ya siyo kayan ba tare ya tare lokacin da ya tashi sawa ba tare da tubabin ya wuce abun nabi kafin ya gama sawa ya wuce idan sawunsa ya kai idan sawunsa ta yi fara lawa sai Allah ya gafarta ba yasa shine wata kila ya siya da kyakkyawan niyya da nufin sa tubabin dan yaba Allah madaukakin sarki ka jiyo tubabi domin mutum kamar yadda wanda ga cikin zabai daga cikin magabata yake faɗa cewa mutum zai iya zuwa ya kwanta bacci amma a ta baki lada a bacci me yasa inila abu mutal ashari inila atasibu nawmati kama ahtasibu qiyamati ake yi cewa ina neman lada da bacci na kamar yadda nake neman lada da kiyamun daidai inda abu musa lafiya ne a ce kamar yaya yake shi ne duk lokacin da na zo kwanciya bacci zan kwanta da niyyar Allah ya bani dama a miƙe ne ta hajji to wannan baccin da za ka yi lada za a yi ta baka haka kai sabanin wanda ya je kawai kwanciya ya zo yake kawai lafiya ta yi ya miƙe kun ga gashi suna bacci kowa yana sinori amma wannan da lada wannan babu kuma ba qur'ani yake biya ba hadisi ba bacci ne yasa niyyar ta kawai da ya kyautata zai zo yanzu ya ci abinci abincin da yake ci bayan addu'a da yake cin abinci sannan sai a baki ladan cin abincin na ne cewa zan ci wannan abincin dan samu karfi wajen bin Allah in ka sa wannan niyyar to kenan lada ya shiga dan sa wannan tibabun domin ba Allah madaukakin sarki in kare tsiraici na da shi shi ma bayan sa tibabun kuma akwai lada to shine abin da yake gaya mana anan cewa mutum da ya tafi babu da wannan niyyar ba tare da ya kai da akwai malam da suka fassara da ba alka'ab ba idan sahu ba ka fada kafin ya gama sauka daga ka fada ka Allah ya gafarta ba hatta fara lahu ya ani ma alhamdu kun ji ko yana sanya wannan tare da godiya ai kun ga da yake ci babu yana da muhimmanci abinda shi kan ya farewa annabi adam kenan abin da ya fara yi domin idan ka sake aka tsirai ta ka wa na fili da na hissan wa manan to ka shiga uku tsirara hissan shi ne ya zamto a tsirarar nake kai kirifin shi kuma ma'anar ya zamto a zamto a ma'anance cewa ga shi kana tafiya a fili kowa kana tafiya amma kowa kowa yana kallon ta tsirara abin nufi duk wata bargaza da kai an sani da shi ne tsirara ma'anar iskan kuma shi ne zamto ba kaya a jikinka to kaga shi ke nan da ya zo da ya san mahimman jiki ba bi abinda ya fara yaudarar annabi adam alaihi salatu wasalam da wannan ke ya zo ya kawo kaga wato abinda Allah ya gaya ba a suratul baqara da suratul arab ai kaga irin tashin hankalin da suka shiga lokacin da ya zanto babu wannan tufafu ya zo ya yi rantsuwa ya kawo abubuwa kamar da ibnu qayyim yake faɗa sai da ya hada musu abubuwa na masu ƙarfi guda biyar wa qasamahu ma inni lakuma fadallahu ma bi guru ga rantsuwa ga nunu sai ga lamul qasam haka ya rika yi ba duk sai da ya kawo sannan kuma ya kawo abubuwan da ya san kowa yana so sai rayuwa cewa za ku dawoma a cikin duniya ba wanda yake son mutuwa za ka je ka tanda tsohuwa shekara ɗari da ashirin ba ta iya fita ko nan da can amma ba ta da lafiya wani malamin ya ce ya je sun je biyu wasa amma ta take malam ka roƙa min Allah in tashi shekara ɗari da ashirin amma sai a je a roƙa mata Allah ya ba ta lafiya ta miƙe inda jikarta za ta zo za ta kalle ta sai Allah ya nuna min auren dan ba bai san mutuwa ba wanda yake so to saboda haka ka rika gode wa Allah da ya baka tufafi wani bai jiki Anas dan Malik ya faɗa cikin sahabbai wanda zaka irga masu riga da wando cikakkiya yake ba su da yawa a cikin ahlul kubba na ba da wannan misali ko a masallatai da yawa to ko cikin nan masallatin ba mai riga uku babu a ce ya rigunansa guda uku ne to su sahabbai shi za muka ce hisabun mu hisabi na da zaka sai abu na sai na Abubakar yawa sai abu na sai na Umar yawa kaga duk da me yasa saboda sai na Umar bai da account a Zenith bank ba shi da shi a First bank ba shi da shi a UBA kai ko duk kana da sai na Umar bai zauna karkashin bankan nan da wannan fitilar ba duk bai zauna karkashin shi ba ko yawwa ثم لتسألن يومئذ جميل ما تيجي الله يكلمك shi za hisabin mu ya fi tsawo ya fi tsawo ga ga ga gari guda yawa gari guda wani yanzu idan ya zo akwai wanda na sani duk da ɗayan da na sani ya rasu riga ɗari uku da sittin ake masa kullum in ya sa wannan ba zai maimaita ta ba gobe to da saboda haka ga akwai irin wayannan da yawa waɗanda suke da wayannan ba ta muka yi haramun ba ne amma baka sani kana dogon hisabi eh ko wanda na baku misali ya ce yana da 1 billion 1 billion yaron sai ne yake gaya mu wannan ya wuce ke account idan ya ga cewa a wannan bankin an buba da interest sai ciro ta mai da ita baya taba ta shi ne yake min ya taba baki ajiyar 50 million ya manta sai da shekara biyu tana gurinsa yake nake cewa kake yake kwanciya nake a gani yake wallahi kin fada ke ya dora barbu akan shi yake ke da yake ji wata ranar je ga ba yake ranka da da akwai yake to to to ai na manta to je ka kawo yaje yaje kawo masa yake ka ga wani abu mallan na ce yake ko dubu biyar zai ba yake kuma na rantsa da Allah ko dubu biyar sun ban da ita yake tsawon wannan shekarun ban da kuɗi aka dai ta ajiye hawa malam kawai da ya tambaye da babban bace dala ce ko naira amma na san dala ce sai dai dala yawa sai dai dala har yanzu a wannan majalisin da muke da su yana zuwa wani wani sai daga cikin karatu cikin yana zuwa ya zauna shi wanda ya wannan abu kullum na gaishe na abin da ke jira kawai sai ne kwana akan miliyan hamsin sai kana kwana akan baka ko kaza shi akan mu da yawa zai rika kwana to wannan shi ne wata irin morewa ko dubu biyar bai zuba da irin ba kwana kai bai su da abin da wata morewa ma la'abba kai ta kwana kwalle da ba kai masa ka ce ya more to wannan shi ne to kaga wannan duk gaba ɗaya sai Allah ya tambaya dake dake abin da zaka tambaya shine yanzu wannan 1 biliyan din ya ake yi da zakata ko tana fita ko wata ko kuma miliyan dukkan nan da ta dade aka manta da ita hukuncin zakata ya ta ruwa ko da ya biya yawa shine jara sai an biya wallahi to shine ai wannan duniyar akwai abubuwa babu kaifiyatul limit sauri babin da yake magana akan kaifiyar yadda za a sa wato kaga ta an gaya ma ki babu to ya zaka ta su ko kawai zaro su zaka yi kana tafiya kana za wani zaka ga tauri yake a tsoro zai jijjira su mai gaba kawai idan kuma za a sa ta wanda bangare ya kamata kai ake fara sawa ko hannu ko wuya misali ko ta kafa ake zira su قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو البجلي قال اخبرنا زهير بن معاويه عن الاعمش سليمان بن مهران كنا عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله عنه قال sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Aruba ya karantar da shi shi kuma malamin sa Abdurrahman bin Amr al-Bajali ya karantar da shi shi ma malamin sa Zuhair bin Muawiya ya karantar da shi daga Ahmad Sulaiman ibn Mihran ko Mahran babban malamin hadisi kenan wanda aka ce kun san yadda yake aiko mai kauci in baya san karatu yana da wata kariya a gida sai in tsare da sauri ta kan musu ta taraka ta habda kin da hajjar tukunna da dawo shi kuma Allah ya masa baiwa sannan mutum ne mai jadi in kai yi hakuri da halin sa zaka sha karatu inda ji walawa hadisi yanzu jira da wannan um kusuna da dan kai kai haka saboda ba sauki wajen karbo wannan karbo isnadi ba kaza kafa ba daga kafa shine sai ki wayo daliban suna kan karatun dole ba cewa akan kaza kaza ai zuciya a sai ai dabara sai ce waye zai sacrifice sai wani ya ce gari idan ya je zo ka zo ka je ta biyo gidi sai su ruga su ba sai dai an ji kawai sai dai ya fito da danzo sai ya dariya sai ya ku zauna shi wancan da kariya garaka shi in an fito sai a samu wani daga ku ya koya masa an dai ja karatu shi da aka ce in yayi fita ta wani lokaci yana duka shi za su ba sa zama kusa da shi na kusa da shi a ne ba ni ne a mace ba ba ni ne a mace yana duka sai dai ka ji ba ya yi duka to shi ne a mace ana bi salihin عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضعتم annabi alayhi salatu wasallam yace idan za ku yi alwala ba idan kuka yi alwala ba in za ku yi aula bistum aula bistum ko kuma za ku sa tufafi fadda ubi mayani ne ku ku fara da daman ku fara da daman kaga dama aka zo alwala da dama ke fara za ka zo wankan jaraba da dama ke fara wankan juma'a wankan idi wankan gawa duk da dama ke fara to ku fara da daman ku dama kuma hadisi na na aisha annabi ya gaya mana cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ajibu tayammun dama ita tana kaitar da annabi tana burgi shi tana uli wa tarjuli wa bi ja'li wajen taje kai annabi ya tashi da dama ba sa kudu yake kawai haka ba dama yake farawa in zai sa takalmi da dama yake fara sawa sai da nayi jami ko kwace ta baka misali take duk wani abu annabi da dama yake fara duk wani abu alheri da dama yake fara to shine abin da yake to sai yake um fabda ubi bayani ne ku baya da damu kaga haka zo sa tibabi sai a jira hannun dama sannan hagu ba jira shi ake tare ba ko kuma hagu ake fara zawa ba kuma kai ake fara zawa ko hannu ake fara jira ko kuma kai zaka fara zawa to fara ta bangaren dama eh ta bangaren nan sanan zai shigo sai kai ya ka shine kai a tsaye mun da in kai haka da wannan niyyar kullun ka ta niyyar inda mutum zai zo fara sa hagu ba fa ne biye ba sai dai ba za a ba shi ladan koyi da sunnar annabi ba da zai zo kawai ya jira gaba ɗaya rigar da haka ba abin da ya kawai shi kenan amma ba zai samu ladan sunna ba shi ne bambanci kamar da abu musa al-ashari ko ba azubi ne jaba da yake faɗa cewa ina lissafa wato babu da jaba ne ya faɗo min yanzu shi ne cewa ina lissafa bacci na kamar da nake ina neman lada da bacci na kamar da nake neman lada da kiyamun da yanzu to haka kai ma zai ka nemi lada da sani inda mutum da ya zo yanzu agogonka na hannun hagu ba kai laifi ba amma sai ka sa a hannun dama don koyi da annabi sai a baka lada sai da da ka sa da wannan niyyar shike nan kawai bambanci kullum amma an sawa kai kawai saboda ka ga wani katon kantin yana za a ka ji da shi kake koyi to ka sani cewa da shi kake koyi ba da annabi ba don wasu za su ga wasu ɗabi'unsu hatta sa kaya irin na wasu ne daga cikin celebrity shi kawai yana da wani role model din sa ba annabi ba wani yakan da yake yake mun ya kaya zai zama fitin nace duk kayan da ka zo alwala ka ja hannu yake kucewa da kai ya wuce to fitin wannan rabi ne din da ake ma kuma ma sai ka duk wanda ka zo sa wani za ka ga mutum ya tuba riga a gida ya zai alwala ba zai dawo ba to ko ba ga wani wala ba yawa to duk wanda ka zo da ya tuce nan to wallahi ka tabbatar da kai kaga dole ya rike alwala da ba eh duka ba zai je yanzu a nan a nan za ka tuba riga a nan alwala ka ta kare da yake daga cikin abubuwa ko kuma shi ma ba ɗaliban ma yawwa kamar yanzu da ake ake abin nan ke to wannan shi ne amma duk wanda ba za ka ja ta salim alim ba to akwai matsala gaskiya alwala ta kare ya za ka yi sai shi ne ka zo cirewa sai an tsaya ka ja to wannan shi ne to sai yake cewa babu ma ya kulu idza da kalal khala babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan zai shiga ban daki al khala sai bantaccen guri kenan sai suke kiran gurin da suna ban daki قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة أي أمير المؤمنين في الحديث الجواب سيدي وعمار بن سلمة وهشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السني yace malamin sa Abu Ya'la ya karantar da shi shi ma malamin sa Ali bin Ja'd ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Shu'ba ya karantar da shi shi ma malamin sa Hammad bin Salama wane mutum babban malami kenan wanda Imam Ahmad yake cewa duk wanda kaje yana kin Hammadu saboda wayewa in bid'a ta sauki yake duk wanda kaje yana kin Abu Salama to yana da gurbatacciyar akida yake to kuma ku bi a hankali za ku ga abin ya tsora da ganin sai ya tafi sama kuma haka ne ko dan jamhuri duk wanda ya zaka karatun da jabar ko ta kan Ahmad bin Salama ya fara sai da ya fara bi ta kan zani na zo saurara na bi daga nan ana nan ana ne ya rika hawa Ahmad bin Ahmad ya yi gaskiya cewa duk wanda kaje yana bibiya ta kansa yace ce ko shakka babu yana da gurbatacciyar akida to shine amma da bin kalama wa Husayn da kuma Husayn shi ma kuma malamin sa Husayn ya karantar da shi daga Abdul Aziz shi kuma daga Abdul Aziz bin Sa'id shi kuma daga Anas bin Malik radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa yadda yake kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da abin da Allah tabbata a gare shi ya kasance idza da kalal kala'a idan ai idza arada an yadkhul al-qala'a akwai ruwaya a bukari da wannan kila idan annabi ya yi ba da kala ba har da kala ai zai ba bi ko idan ya shiga ban daki kenan idan zai shiga ban daki kamar ya ayu allazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ya kun dauka ba da gaskiya da Allah idza qumtum ila as-salati idan kuka miƙe shine haka fasar da za ta yi kuka miƙe za ku yi sallah ba ku lu wujuhakum to ku yanke fuskokin ku a sai za a yi sallah ake ko idan kun yi nufin yin sallah idan kun yi nufin yin sallah to da haka ba sai kun yi sallah ba sannan za ku yi in kun yi nufin yin sallah to ku yi alwala shine abin da ake yi ba sai ka je ku sallah ba to shine yake cewa قال يجي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والقبائح kun ga ko dai bai ban mil ba ko bai sukunin ba Allahumma inni a'udhu bika a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal qaba'ith ko kai ban ma akan babu din ko ka daure da dike dike dike cewa mai ban ma din sun ce huwa afta ya fi zama wato ya fi fitowa a fili amma duk dai ne kamar yadda kalmar da akwai wanda suka ce shi ne saurin amma duk dai ne kamar yadda babban malami mai shari'in abu dawud ya kawo shi abu sulaiman al-khattabi cewa duk dai ne kowanne ya kafa ɗaya yi kamar ar-rusulu da kuma ar-rusulu shine dan kai zama ko ka ko kai daure ta biya halatta ko al-kutubu da al-kutubu ko dai ka daure ko kai zama duka kamar irin jinsin su ɗaya ne al-khubusu da al-khubusu duk ne al-rusulu da al-rusulu al-kutubu da al-kutubu da al-fara to shine yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya ubangiji ina neman tsari a gare ka a gurinka min al-khubuthi daga aljanu maza wal khaba'ith da kuma aljanu mata idan ka daure kuma al-khubuthi shine duk wata kazanta da datti kana neman tsari a gurin Allah madaukakin sarki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khabaith ga ayyara kanana ban koya musu wannan addu'a ga ta gajeriya ga fa'ida domin annabi yana da jawami'ul kalim dunkunin din kalmomi ne jiji zaka je kai jeji ji kana fadar abu amma annabi alaihi salatu wasalam a rabu simple sentence zai faɗi kuma ya fi naka ai idan bayan Allah ko idan musulmi ya fahimci aya ne a iya fahimta ta idan ya fahimci aya ne ya gane inda ta dosa ko wallahi tallahi ba sai an ga ya bari koyi da annabi ba musamman ta cikin suratul azab ko in iya ita kadai ka fahimta da kyau ka gane ta ya ji kenan da Allah madaukakin sarki yake لقد كان لكم في رسول الله أسوة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا hakika abun koyi kyakkyawa abun koyi ya tabbata akan mu shine annabi alaihi salatu wasalam sai yace amma ba kowa muka ce koyi da annabi ba sai wanda yake cika wannan sharadin wanda yake kaunar lahira wanda yake san Allah da kaunar lahira sannan kuma yake ambatan Allah da yawa su kadai ne za su iya koyi da annabi su kadai ne in ba ka da wayannan sharadan baka cika su ba to ba da kai ake ba shi ta ga ga saboda koyi da annabi ba sai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar har annabi ya bar duniya ko taba ko wucewa ka doyi guri ya kai annabi ya taba zama a gurin wallahi har bayan rayuwarsa shi ma in ya rufe ya zauna almajirin san da yake yaya zai ce shi ma bai san dalili ba ya taba ganin annabi da ya zauna a gurin idan aka zo wucewa annabi ya tsaya a wani guri ya biya bukata ya yi bawali to duk ran da Abdullahi dan Umar ya zo sai ya kirkiro bawali ta dole sai ya yi a gurin ya haka sai ya ce na taba ganin annabi ya yi bawali an kun ji da yadda suke fi ba wai san annabi na su ba a bake ke ba da gaske ne wannan shi in mutum ya fahimci wannan su za ku gaba a ruwansa da hargitsi da hayaniya to shi ne alamar ne a auzu bika min al-khubuthi wal khaba'ith domin aljanu dukkan ban dakin ka abinda ake guje ba kada kana shiga za ku ji wani an ce ya fada ban daki abinda ake guje ba don wani lokacin wallahi aljanu ne zai taɗe ka shi zai taɗe ka kana shigowa zai dace ka da shi ta ake zuwa da kayi wannan addu'ar kuwa annabi alaihi salatu wasallam yace gaba ɗaya ko dai a kore shi gaba ɗaya ko a makantar da ba za ma su san kashi gaba ka fito in ba haka ba ko in ba kai wannan addu'a ba ka shiga to an samu bidiyo bidiyo kamera kowa sai su zauna kawai suna kallon ka kwarai kuwa sai ka tuno yadda kake shiga wannan aiki su kuma sun shiga da yayansu da su kawai ana kallon talabijin bare kuwa wallahi talabijin suke kallo yanzu dan Allah da kare aljanni ya ta kallon ka ba gwara ka fito titi ka yawo ba yau da haka in dai baka yi addu'a ba shi sa dukkan bandakin dan za ga wani bandakin kyakkyawa ne kyau in ka tashi yin addu'a kai domin su ba wannan ne a dukkan bandaki ai kaga ba bacci ake ba sallah ake a cikin ba wani abu ake yi bawali ake da bayan gida a cikin bandaki saboda haka wannan abun da yake kawo ko da kuna za abu mai kanshi a ciki tabbata ko wanda bandakin su sai dai kawai ka ce bambancin bambancin shedanin da suke naka da wanda kuma yake kata kata da bambanci yawa domin can wata kila idan idan mutum aljanu aljanu goma ne a nan to a kata kata kuma za a iya samun ɗari biyar ina gaya ba eh domin su wannan gurin akan larurar suke zaune a naka eh saboda wannan najasar can gurin kuma gaba ɗaya ta cika ita suke bukata farauta ce ba dajin da yake da kayan farauta nan aka fitika ba yawwa wannan man dakin da yake kata kata to anan suke su ba kata kata kana shiga tun buraka za su zauna to ku zo ku kalli episode 1 a gama a sa da biyu a sa don wani ya shiga wani dakin zaga gashi da yi addu'a ba kuma ya shiga da waya yana tafi to kaga sai ta tafi su ma suna nasu tafi Allah ya kiyaye saboda haka yan uwa a kiyaye wallahi wani lokacin su suke taɗe mutum kake da ce ya samu faralai ko kuma ya samu daga shiga ban ɗaki ko kuma ya kare ko kuma ya ji ciwo yawwa kaji ma har mutuwa ne mutum ya shige ya faɗi ya mutu so da haka a kiyaye ko da yaushe ina nana ta dukkan ban daki a daure a koya wa yara an je shiga da su a tsaye da su a bakin gura a ce to karanta Allahumma tun yana gwaranci uwa ita take fara koyar da yaro nan kafin ma ya je makaranta yana faɗa yau da goben Allah ya danne ruji da ga da kanta zai faɗa wannan shi ne saboda haka wannan addu'a lallai a daina manta ta duk yadda kake jin bawli hita ba a so mutum ya matsayi ke tafi ana so ya tafi cikin nutsuwa domin ya addu'o'i sai shi ne yake cewa nau'in akar wani nau'in daban قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن حسن البصري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالي ابن السندي yace malamin sa Abu Aruba ya zantar da shi ya karantar da shi shi kuma malamin sa Ali bin Sa'id bin Masruq shi ma ya karantar da shi sannan shi ma malamin sa Abdurrahim ibn Sulaiman ya karantar da shi shi ma malamin sa Isma'il bin Muslim wannan da izi ne gaskiya yana da matsala shi za ba hadisin isnadin sai zan yana da matsala an al-Hasan daga Hasan al-Basri to ga kari Hasan al-Basri suka ne sai dai huwa mudallis yana ta dalili a san da basari bai da kace sannan ga malamin nasa wa kata da ibnu da'aba a sadusi shi ma yana ta dalili kuma kaga mujallisai ne gaji kuma sun yi anana sun ce an duk ɗalibin hadisi ya san da yake nufi da wannan to ka san isnadin ba inda zai to sai ce wa na'am an ana bin malik daga anas bin malik radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya da amince Allah ya tabbata a gare shi ya kasance idza da khalal gawaida idan zai shiga bayan gari domin alga'id gurin yin bayan gidan shine alga'id aw ja ahadun minkum min al-ga'id ko ɗayan ku ya dawo daga wajen bayan gida qala zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-rijis an-najis al-khabith al-mukhbith ash-shaytan ar-rajim Allahumma inni a'udhu bika min al-rijis an-najis al-khabith al-mukhbith a shaidanin rabi mun faɗi da isnadi cewa Allahumma ya ubangiji inni ni a audu bika ina neman tsari a gare ka min rijisi daga kazanta annabisi an gane ko da kuma najasa al-khabith al-khabith ismul fa'il ne anan shine kuma ina neman tsari daga wato um kaga tan min al-khubuthi aidan al-awati al-khabith cewa da kuma wanda yake bai aikata mummuna al-mukhlis kuma mai sawa a aikata haka ce dani bayan ya yi mummuna yake aikata kuma zai sa ka aikata innahu yarakum huwa wa qabiluhu ai ba baya min haythu la tarawnahum da shi da ƴaƴansa da ƴan kabilarsa gaba ɗaya suna kallon ku ta inda ba ku ganin inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun saboda haka sai ka kiyaye shi ke dan yana kallon ka kai ba ka ganin sa to idan kai addu'a annabi ya ga ba ga abin da za a yi ba shi ne a shaytani rajin shi ne ke dan abin jifa ke dan abin jifa shi ma bai inganta ba saboda isnadin قال أخبرنا أبو يحيى الشاذي قال حدثنا عبد الله بن السباح العقار قال حدثنا أبي يجيل كلامي قال حدثنا الحسن بن حبيب ابن ندبة عن زكريا ابن أبي زائدة عن البيي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال يا ذا الجلال sai malami ibn sunni yace malaminsa abu yahya sadi ya karanta da shi ma malaminsa abdullahi bin sabba al-atar ne ke da kirari ya karanta da shi ma malaminsa hasan ibn habib bin nadwa ya karanta da shi ne matsala a cikin hadisin ibn hajar ya ce da ibi ne shi wannan hasan ibn habib ibn nadwa an zakariya bin abi za'ida shi kuma ya malaminsa wato zakariya bin abi za'ida ya karanta da shi kuma malaminsa bahi ya karanta da shi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace annabi sai ya da mutum Allah tabbata gari shi ya kasance ila da halal kala'a idan zai shiga ban dai kala sai ce ya gal jalal sai hudu wannan kalmar sai ya ma abokin girma amma bai inganta ba wanda ya inganta ga ishan mun biya Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kawai kuma ita wannan ba ba ta ba akan ta domin bukari da muslim da rawaito inda suke magana kawai wata ruwaya da wata daga cikin halin sunan suka rawaito wanda aka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth shine suke magana akan karin farkon yawa farkon bismillah allahumma inni amma wannan ba shi da kura ko daya hadisi ne da wato ya inganta babu tasmiyati inda dukhulil khala babin da yake magana akan ambatan Allah yayin da za a shiga badai قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله وابو يعلى قال قال حدثنا قتل ابن نسير قال حدثنا عدي بن ابي عماره الزارع قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه شيء مال ابن السنية malaminsa abdullahi ya karantar da jiji kuma daga malaminsa abu ya'ala kala duk sun ce duk malamansa ne yace shi kuma malaminsa kadin bin nusayr ya karantar da shi shi ma malaminsa ali bin abi umara azari ya karantar da shi shi ma malaminsa yace ya ce katada ibnu da'amat as-sadisi yace shi kuma daga anas bin malik radiyallahu anhu shi kuma daga annabi kira da Allah tabbata a gare shi yace هذه الحجور wannan hadisin mai kyau ne wannan bandakunan da kuke gani domin a can kasa za ku ga ya ja fasara ma al-husayl din abin da ake nufi shine yake ma fi danni da ha hiya al-kunuku shine bandakuna wa mawadi'u qada'il haja da guraren da ake biyan bukata kusa akwai kasashen waje akwai bandakunan da yanka ji za ga ba irin wannan toilet bowl din bane kana yin bahayar zaka neme shi karasa littafi ya rage shi yawwa kana yi zaka da miji to kowanne man dakin ya yi addu'a ballan da rana mu da ake tarawa ko sai an gama a kira wuri kwajewa to kowanne da za ga jibi safiya ne yake gaba daya in da kauye ne sai ta ba baki ne dauka aljini ne kana yi zaka gaba ku gaba daya da safiyar ka rasa inda yake yawwa zo da aka kawo su suna da wannan ci gaban to ko a wannan gurin sai ta yi addu'a ko a nan sai shi ne shi ne alkunu mawadiu qada'ul haja wahidu shine hajj ko hul imam al-kadabi yace wa aslul hajj wa to jama'atul naql sundi imam al-kadabi bai sharhi ne abu dawud yake cewa asalin da shine dandazo irin wannan duhuwa inda aka samu bishiyoyi sun haɗe guri ɗaya har sun ba da duhu shi ke cewa alhasu ko alhushur almagane ko almutakashi ba wanda suka cinkoso wa kanu ya kaduna hawa ijahu ilaiha lokacin suna biyan bukatar sa nan kabul an tace kadal an tace kadal kunum fil buyu wa bi logata yace kafin a rikiban dakuna da ba sabon daki a gida saboda asali a gurin laraba da yin banɗaki a gida kazanta ne da hadisi ne ko ana da ida kun ga inda ta samu labarin ba can da zaka fita zuwa ina biyan bukata ummu misla za ta raka ta saboda suke zuwa bayan gari alga'idin daga baya ne mu kuma yanzu za ga saboda burgewa ma za ga cikin ɗaki ne ake ban ɗakin shine an more ke an samu mai kula shi kenan in ba a kula kuma ɗakin ba zai zaune ba wannan shi yawwa to za ka ga yadda yake wani lokacin yara suka shiga ko da ana da kulan da suka shiga nan to ana zaune ba za a iya zama ba shi illo illa ta kenan kuma to sai yake to wannan shi ne sai yake hadhihi al-hudud qala annabi yake kun ga wannan banda kunan muhtadaratun aljanu suna halaltowa shine muhtadaratun an kawo shi da mabni lil masjid ai da azuru hal jinn wa shayatin aljanu ke danu suna zuwa wa tantabuwa li qasd al adha an gane ko suna zuwa su fada su tare a gurin saboda wannan kalantar da ake zuwa suna zuwa su tare kasan zuwa aljanu iri iri ne akwai askarin biyar akwai haka za ga wali da abdul salam yana ta bada misalin sa alitafansa ya kai da yanzan sarimul batta da sauran da tawai da yi to akwai wanda su kawai aikin su su tsaya a sauran gidanku irin wanda za su tare ma baya in baka yi addu'a ba yayin fita ko kuma ka ki goye kanin ka ki daukar dan ka goyo na ka goyo dan aljanni kana ta yawo ne to wannan shi mu je na ga wannan masu takaddar suna dagawa to sai yake um fa idza dakala ahadukum alqala'a idan dayan ku ya shiga wannan wal yaqul bismillah sai ce bismillah shine malamai suka ce a ina zai faɗi wannan wai yayin da zai kire da ba ambaton Allah yayin da ake biyan bukata bauli ko bayan gida amma in zai tuka kaya zai ce cewa bismillah wani zai ce cewa ban ɗakin sai a ce ba a ban ɗakin illa inda take shine yayin biyan bukata yayin da za ka tuɓe kai tuɓa kayanka gaba ɗaya sai bismillah ka faɗi wannan yayin da ka je ba haya kana bauji ko ban gida wannan shine haramu me za saboda ka samu tsari daga shedanu gaba ɗaya su makance ko su gura ba su dan ka karara ba shine aka ce ai hakwa a ta kwanciya bacci ko sa kaya ne da gobe ko tubewa yayin da za ka kwanta baccin rana in kai wannan bikinin da shi kenan bismillah ka tuba kayan ka annabi in ka je rufe kofa ka ce bismillah to shedanu ba za su iya budewa ba irin wayannan guraren da yawa da yayin da mutum ya je wannan gabar sai ya ambaci Allah bismillah to to kun ga wannan hadisi shi ma kamar yadda muka gani yanzu mala mala albani ya ya za a faɗi a cikin al-albani da cikin silsilatu a hadisi sahiha a ga'iba ya ya ya za a baki ya ce ya inganta ba babu na karshe da zamu tsaya babu tasmiyati inda al-julusi alal khala babu da yake magana akan cewa za a ambaci Allah madaukakin sarki yayin da mutum zai zauna a cikin bandari قال أخبرنا علي بن الحسين ابن قحبة السيكلي قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي قال حدثنا أسلم بن هوشب قال حدثنا يحيى بن العلاء عن الاعمش عن زيد العمي عن زيد العمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال sai malami ibn sunni yace malamin sa ali ibn husayn bin sahaba a sai kali ya karanta da shi shi kuma malamin sa husayn bin ali bin yazid as-sudai shi ma ya karanta da shi ma malamin sa aslam ibn hawjab ya karanta da shi ma malamin sa ya ibn al-ala ya karanta da shi daga Ahmad Sulaiman bin Mihran an zai bin al-Amr an zai bin al-Amr shi ma malamin sa zai bin al-Amr ya karanta da shi ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kana ana zamani Allah ya kara masa da yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكروا ما بين عيون الجن وعورات بني آدم abin da yake tsarewa wannan hadisi hadisi ne mai kyau hadisi ne ingantacce abin da yake sa kariya shamaki tsakanin mutum da aljanu tsakanin dan adam da aljanu da idan aljanu da kuma al'aurar dan adam ta turma bai da ayyukan jinna abin da yake rufe idan aljanu gabarin ganin al'aurar dan adam kagan can ma bai inganta ba ga wani guri sai ce wa auratu bani adam da al'aurar dan adam idan jalasa hadikum idan ɗayan ku ya zo zama alal kalabi a wani ɗaki an ya kula to in baya zo aljini ya ga saraitinsa yayin da zai tube kayan zai ce bismillah haina iblis yayin da zai zauna kun ji ba yayin da ya fara ba in ko zawon yake to kar ya faɗa an ya riga ya fara ke a wannan lokacin kafin a fara shine za a faɗi wannan kalmar an gane ko yawa ita da haka fali kul bismillah bismillah haina iblis yayin da zai tube kayan sa ake nufi to sai faɗi wannan ai shi da malam shi ke cewa wala su sallu anta hakimin hajiqun ko duk mun yi wannan abu mutu lakam Allah ku tuna karka yi sallah yayin da kake jin bayan gida ko kuma tusa ko bawani duk sun kawo hatibun duk sun ce karka yi wannan hajiqun hatinun hatibun kada ka yi bawali yayin da kada ka kada ka tafi sallah a yayin wa'annan halayen guda uku wanda hadisi ne ya inganta saboda haka yayin da za a tuɗe kaya a yi bismillah domin kar aljanu su mai da kai bidiyo kamera to wannan shine ya cika don na ga za mu tsaya nan kaga sai babu yana da hadisi guda biyar babu ma ya kuru za ka rage min kala abinda za a faɗa yayin fitowa daga wani ɗaki shi za mu tashi sati mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa jawa da tsohon kan ga kusa Allah ya biya ku ba bukatun da alkai akwai ya mu ga wannan takardar da aka turo wannan wannan turuwa ya ce da Allah yana so a ɗan ja hankali musamman matasa a kan wani nau'in tashi da ake yi eh in an yi mutu in an yi mutu magana sai ce ai Allah mai gafara ne da jin kai irin waɗannan kalmomin idan mutum yana yin sako yana yin to raina Allah ne ya fi sakon ka girma idan mutum ya ce ai Allah gafiru zambi ne sai ka ce kuma shadidu da isabu ne shine ka'ida raini ne kai wa Allah laifi da gangan amma mutum da tsautsayi ya ɗaya ya abu ya yi tuwo wannan kuma ajizanci amma ana magana mutum ya ce ai Allah ga fuwar rahim ne to rahim gaskiya a daidai bane Allah baya san haka ba ku ji abin da annabi ya ce Allah yana gafarta wa kowa illa al-mujahirin banda masu mujahara wanda zai abu ya fito yana ga abokansa ko ana yi yana faɗa cewa ai in kai ne da gafara to kar ka gafarta mu wannan izgilanci ne wallahi izgilanci ne ya fi laifin girma sannan akwai wata wai ta da matasa suke yi na na dating kamar in za a yi bal ko da zai ce sa ka za in sa ka ba wannan haramun ne wallahi duk wanda ya sani cewa ya aikata haram ya aikata haram kuma ya tana da Allah da ya yi wallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun ya Allah yake fajitanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخير في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله كان في الله يتي وأتوا فهل أنتم منتهون أم فإذا رجوكوا بريدي بني جدا نعم shi ma na ta kuɗi ne shi wannan abubuwan da yake kiransa kamar mun biya shi wannan jamfi jamfin da kake gani a waya shi wannan procrastination ne wata abubuwa ne na ɓata lokaci yauwa to shi ne duk wani abu da za a sa kuɗi shi ne haramu amma wancan a ai baka ji mun biya a farko farkon littafin nan ba ba abin da mutum zai yi nadama ko ya shiga aljanna irin lokaci minti ɗaya da ya wuce ya ambaci Allah ba minti ɗaya ya fi shiga aljanna amma sai ya ji ina ma اجتنب خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك فراغك قبل شغلك فراغك قبل شغلك فراغا kana da lokaci yanzu ka bude waya kana ta yi da kai awa biyu kana danna wani abu wallahi sai kai na dama wannan lokacin rana alkiyama sai hakika qabla sakami jinaka qabla faqri fa Allah jayi faragaka qabla shubli ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhat wal faragh nima biyu mutane da yawa ce sun yi kamun gasu ka san kamun ga zalika yau mutazabun yawwa to sai sun yi kamun gaske ranar alkiyama mutum shi ya yi da na sani to sai sun yi kamun gaske ranar alkiyama idan aka zo mutum zai yi sai annabi ya ce lafiya Allah ya baka lafiya ka kiwon Allah da ita wal baragu da ranar lokaci a ce hatu wal baragu lafiya da ranar lokaci wannan shi ne idan yaro ya kai shekara sha takwas ya halatta mahaifinsa ya fi karfin yaro ya mutum katon ba ba da shi da shi zaka ce mai yaro idan mutum za ka ce yanzu wannan mutum ne eh mutum ne wannan shekara sha biyar ba da shi ne a ce kuma masa yaro idan mutum ya kai shekara sha takwas ya halatta mahaifinsa ya ce ya zama siyar da shi sosai kuwa sai kuwa ai idan kana kana ji kana ja ka ana baka abinci a gidanku ko to wallahi abincin da zai riga maka ji albarma aka yi maka albarma aka yi maka sai dai kawai kamata a daidai wannan gabar kai ka rika nemo ai kana kawo wa magidan haka yi kamata yawwa shi ne magana da muke yi muna gidan mala abdullahi wannan sallar da ta wuce ana magana akan yadda wasu wai ba a fudda kai sai nake malam ni a fahimta ta shine laifin iyaye ne domin za ga mutum ya taso har a gidansu har yayi aure fitar mai yi ma fudda kai ai amma da in yaro ya taso yanzu ya kai shekara sha biyar ko za ka ba shi abinci a gida ka yadda ya concentrate a kan karatu sannan an ɗan koya ma wani abu na sana'a in fudda kai ya zo ka gaya masa cewa to kai za ka yi fudda kai in ya fara gane responsibility ya hau jikin yanzu insha Allah ta'ala duk sallah zai rika yi amma za ga mutum ya zo matasa nawa ne suka tambaye ni wanda suka yi aure kafin ajin wani ya zo ya ce mu wai yanzu da kan nan nima sai na yi kuma sai na fitar masa nace kwarai ko hadda almajiri gidan ka kana da almajiri yace ne ke to hadda sai ka fitar masa kaga da ana da yana yi cikin kafin ya aure da ba zai da wannan abu a matsayin wani big deal ba yawwa to wannan shine wannan cewa yi ma hukumu man akada ma akada al-basmala fi mahall al-tasmiya dawman hal al-ibtida am sana'a makruhan aw ya ce ibtida ba kuma ko wanda suke ganin za a yi wannan kawai sana'a ma'rufan da makruhan din za cewa gurin da ake tasmiya mun faɗa cewa inda ake tasmiya za ku gani kana kallo yadda kana cika ciki shine daga gurin karatun alqur'ani sai gurin da za a rubuta wasiƙa ko nan da yau ga annabi yana rubuta bismillahir rahmanir rahim amma sauran wurare da ake cewa ambaci Allah za ku ga tasmiya ake tasmiya kuma shine bismillah shine abin da yafi dacewa bismillahir rahmanir rahim kuma ga gurin da ita ma qur'anin in za a biya sai barkon sura duk wanda ya ga alqur'ani za a ga dai alaran ma ne na gaske yana bibiya ba abin nan ba za ga ya san cewa gurin da ake bismillah da gurin da qur'ani gurin farkon sura ne kawai sauran gurare je yan kowa kai ta'awili ake shine kaida bai da karatu alqur'ani fa ka'id billahi haka ce yawa saboda haka sai ce ta'awili ake farkon sura kuma a bismillah ko kai ta'awili da bismillah da kawai da ga gidan alƙasaban ta bibi ba an kawo wannan da za ku mallaka khairan ina ga ta karfi addu'a ta shi daga bacci ana yin ta ne a duk lokacin da mutum ya farka daga bacci ko a yayin tashi sallar asuba ne tambaya ce ne to duk lokacin da ya farka ai farkawa da yi baka ji abin da kace ba na gode wa ubangijin da ya raya da bayan da na mutu kana nufin baka sai a farkacin asuba ne kawai ka mutu ai hasiyarta har baccin da kai da rana shi ma mutuwa kai annabu akul maut yawa sau da aka tambaye ta yi kai kwarai da gaske kowace ne to na ga kamar ta kare sai wannan da na gani a wannan kuma idan mutum ya manta bai yi addu'a ba zai yi wanka shi zai iya yin addu'ar ba komai shi amma kai ya yi a fili kuma shi ma da sharadi ya zan duba bawali yake a lokacin ba dan zaga wani ya saki shaya yana ta tsillar fitsarin ka ko misali to banda wannan tabi'a idan to dai ba wani daga cikin wayannan Allah wa ala kada ba shi biyu Eh. kai ba kan da kai ma ka san izini ne wa Allah wani ne yake ba abokin sa baki ba su jinta bai ta ka ba da yake ba abokin sa ya gaya mar cewa yayi yayi baki yake sai cewa yayi ka san ba baki yana hada wace ya kabari wai shi ne ya gaya mar yake in na mutu ku sara a kai da waye ke wannan ai ba bukatar wani garin bayani sai ki zai gani kalmomin nan suna za mutum fita daga musulunci ba Allah yawa Allah ya kiyaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun a san baiwa Allah da muke faɗa ta sami admission an je wata gaba abin ya makale yanzu muna roƙo Allah ya shiga lamarinta Allah madaukakin sarki ya sa tafi karfin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka kuncin rayuwa da ake ciki Allah ya yi wa al'ummar musulmi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kaka san mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah Allah ka tsara imanin mu sai juyin zamani Allah ka bar mu alaka Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatina wa la umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa tagaka wa tabaraka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallim ala nabiyina نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين I think